أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن وقش الله سبحانه وتعالى يقدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke an gulkar kada a birnin da makaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 20 ne ko? Ishirin da ɗaya ga wata na zulqa'ada wata na shawwal Ishirin da ɗaya ga watan shawwal hijira shekara dubu da da da hudu arba'in ɗaya, wanda ya dace da sha biyu ga watan shida shekara dubu biyu da 2020 'yan wa yau rabanmu da karatu a nan wata uku da kwana uku a lissafin musulunci don mun kare musu da karatunmu na ƙarshe mun yi darasi sha takwas ga watan rajab yau kuma na 21 ga watan shawar tsawon wata uku da kwana uku ɗan uwa kowa sun dai irin abin da yau kana wannan lokaci wanda da farko godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma ga 'yan uwa wanda suka yi ta yin addu'a ta alkhairi lokacin samun da na samu rashin lahiya kwarai na ji daɗin yadda ‘yan uwa suka ta addu'a kuma Allah ya masa addu'ar ‘yan uwa Allah ya ba mu lafiya wasu kuma na ya yaɗa abin da yake ba shi ba wani ma a ce na mutu waya ake mun daga waje da ba ma gida ba mutanen da suke wannan lambar kaman ko ba ta bace ba ga wata malam mun ji an ce wannan malamin na da magaran na markaz an ce ya mutu sai ce a yanzu dai ban mutu ba kenan kenan kai ne a cikin ne sai dai a gaba insha Allah na mutu amma mun zai mutu ba yan uwa wasu na ga ko tunanin cewa idan muka mutu ire-iren kaman ko sun huta da jaraba sun huta sun huta suke ji sun huta ji suke sun huta wallahi ma ba wani magana hutu duk da bi sunna ba shi da huta wallahi duk wanda bi sunna ba shi da hutu wallahi dan wa Allah subhanahu wataala muna mai godiya mana ni'ima ta matasa na ba san ba da su ne ganin kurmu suka sani ina tane abokar gumi rahimahullah wani lokaci da jima yake cewa malamai ko gama gaskiya tun da wuri ya ce wallahi akwai wasu a bayan mu in zahiri ne sun yi mu zahiri kayan su zo ku ga yara ne wanda ku amsatin da wuri ɗan wa Allah mana ni'ima wannan gari da magaran da zan ce ba da yawa ba ɗimbin matasa wanda dukkan ɓangaren ilimi Allah ya ba su maharatan ƙura'ani duk wata shahada ta addini tun daga masters tun daga distance masters din zuwa har da kutura muna da da dama wanda Allah ba wannan ni'ima ta ilimin addini kuma wallahi wallahi sun yi mu makami mu da makara da awal ba mu da makamin da suke da shi a yau wallahi sun yi mu makamin da'awa don haka abin da kurum muke kiran mutane su kama gaskiya kurum ko da mun gusa inshallah sunna tana nan insha Allah ba abin da zai canza insha Allah muna fatar ku kuma wasu shurare don Allah ku ba wannan matasa goyon baya so da yawa suka yi darussa a wasu wurare ko an wani lokaci sai gaba a zuwa shi mutum ya yi ana ba shi goyon baya kamar kuma yau da gobe ƙara ƙwarewa ce wallahi suna da ilimin suna da karatun duk abin da ilimin allah ba su amma yau da gobe suna insha allahu za su ƙware kuma za ku samu biyan bukata fi sunan da muna wata ba su goyon baya wannan shi ne ɓangaren wannan godiya da allah ga yan uwa kan addu'a da aka yi ta yi sai bangare na gaba kun ga dai kullum mutum dogara ga Allah kun ga an yi ta maganganu a kan lokacin da aka saki wannan abin har najeriya har ma wani mai ilimi ya ci yaren tsuwa cewa ya ba najeriya sati guda wannan masallataya da aka buɗa wallahi sai an ga bala'i ya ilmi kanada kun ga da hikimar Allah da Nijar kin Najeriya an buɗan kuma abin kullum bayan yake yanzu da kwana biyu a nijar ta ke zero ka waken ka babu ko ɗaya kwana biyu ɗaya mutum nijar gaba ɗaya ɗaya babu wanda ka ba buga abin ma Allah godiya ne muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganin abin ba gare mu dukkan duniya Allah da wani musiba shi na da amkunan gare su a lokacin risala da na yi ko sako da na yi zuwa ga hukuma ta koli ko ta ƙasa ta nan gida na yi wani alkawali cewa an da mai domin na yi bayani ga matasa wajen kauce ma hoto na hoto da hukuma wanda yan uwa wannan matsala ce mai girman gaske kun ga dai yanzu duka wata uku ne abin da ya wakana wanda tashin hankali ko ɗoko wata wutar fitina ba za a shekara ashirin ba ta ƙare ba ashirin biya ba ta ƙare ba ɗan uwa aƙida ta hadu suna da jama'a kullum babban abu da yake gaba in dai an samu kira da'awar zuwa ga Allah kan addinin Allah tsokano wani abu da zai kare wannan da'awa haɗari ne bayan mas'alar rishin hana hoto na hoto wadda za ta janyo bala'in da bai da magani yan wa shugaban ahadu suna wadda jama'a wane ne a duniya ahmad bin hanbal da ka ce imam ahadu suna wadda jama'a ka kare ba ka da suna ba ya waye gari wannan shugaba a wancan zamani ya yi da'awar ƙur'ani mahalukul ne wannan kalma ana ta ta kai mutum zuwa kafurci amur bin hanbal cikin malamai wasu malamai sun yi tawili wasu an kashe sama ya tsaya tsayin daka an an ya komo da ba ya ce ƙur'ani kalamullah ƙur'ani maganar Allah ce ya tsaya a kan ƙur'ani kalamullah kan wannan shugabannin uku aka yi a ba shi kashi a zane shi ya zai mutu wasu ce imam ka yi wannan kalma ka huta saboda za a kashe ka ya ce zan iya jimirin bula da shugaba amma ba zan iya jimirin azabar Allah ba haka ya tsaya iya da goyon bayan al'umma ta gari gaba da duka kowa ya san dukkan gaskiya yi sun zo sun ce imam ta kai sallah aka hana zo bai zuwa masallaci ko sallah ana sallah shi amma ba zai je ba can aka hana shi yan gari suka ce imam ka ba mu umarni mu hutu mu hutu a yi bala'i ita ku ji tsoron fitana ku ji tsoron fitinar da za ku je ni ta sha wani baku ba ya san kowa san yiwuwa a yau idan wani iya shugabanci kada makamata shugabanci shi zai kashe kowa a duniya sau shugabanci shi imam alfin hanbal ya yi ce a a ka a yi a tsaya ƙarshe dai wannan wuta fitina yau da gobe da gobe allah ka wani shugaba cikin shugabannin kuma allah ya ɗauki wannan wuta fitina aka yarda aka rusa gidan kaso yau ya labari da aka yanwa misali da nake ce muku hadarin hoto na hoto da hukuma me yanwa a wuce ki tashi don ku yi hankali akan samu wani da sunan wa'azi ana allahu akabar allahu akabar a hoto jihadi aka kura ya ja hankalin mutane zuwa ga wani bala'in da bai da magani shi bai magani shi a yi hattara wallahi yanwa misali a yau gaddin mai hankali abinda musulmi suka ciki a duniya ishe mun abin misali kuna muna ga siriya an fara da sunan a ture dagutun bashar asad an fara duka al'umma musulmi wanda muke da wani aƙida kana ta halin suna su ne a gaba kowa da aƙida da manhoshi aka zo da sunan jihadi a ture dagutu su tura suka zuga su kamar gobe-gobe za a mashe mulki a wajen shi suka zuga suka zuga su sai ga shi gadangadan kowa duk wani mai aƙida ya shigo ya shigo kurin haka waye gari ya ce ai kungiya kaza suna yan tsaron a gini kungiya kaza sai suka wa suka raba kansu makamman da suke ba suka hana ya kuwa labarin abin da sirri suke ciki sun tashi tare amma yau duk mai labar ya sa a asiriya a ƙidu na sunnar amma kowa da manufashi wannan ya ce wannan ya amini ne ya goma hukuma wannan ya ce ya yi kaza sun rabu gaba daya sama da kungiya goma kuma kowa a ƙidar suna yadda kake haka suke kira kuma bala'in da ya ba sama ma daular da take sama ginin da ke shekara dubu na tarihi masallataya sama shekara dubu yau sun yi raga-raga kuma ɗagutun iya nan sama ba abin da ya canza na shi kurin al'umma aka rusa aka kashe musulmi musulmi a kashe aka rusa musulunci komi ya kata-kata da sunan wannan wannan zai kabara jihadi a ji a yi bala'i ga abin da ya su misali na biyu kusa a shi nigeria kuna labari yau ba kwarar kungiyar noti kiran jihadi na ka fara aka waye gari barnawu ya ja geyi shekaru ce a kashe shi jinin shi halitta kwakwajewa ita jinin barnawi a dada ana nan wasu suka ce a suka ware suka ce suna ciki suna gani ana banna ana abin an kai ya kashe ka su ma suka ware suka ce muna nan mu a cikin daji tare aka tashi na ka yan uwa mu shafa kan ruwa wallahi yan uwa a rayuwa ba abin kungunan da'awar da kuke yi alamun wa Allah godiya mu Allah kuma mu guji duk wa duk abin da za a yi wallahi ka guje ma zub da jini ka guje ma zub da jini dan uwanka da tawili babu hadari ga dan adam irin magana zub da jini dan haka ta hadisi anan misali suka sanin ibn maja abdullah ibn umar a ta manzo Allah kan shadi ba ya ce ka'aba mai mai girman ki mai mai daraja ka'aba a duniya yace amma wallahi jinin musulmi guda yake daraja ka'aba manzana gaban labarin cewa inda duniya samar kasa gaba daya za su gamu akan zubu da jinin musulmi guda Allah zai sa su wuta gaba daya ba ruwan Allah da yau annabi ya bada labarin cewa gobe kiyama duk girman kiyama idan ka zubi da mutum jini ba daga kashe mutum duk girman kiyama sai Allah ya gama kai da shi ya ci kwalla ka ya sha koka zai zo da hidin kiyama ya ce ya rab salhaza fi makatalin ya Allah ka tambaye wannan bawan naka akan me ya kashe ni me zaka ce me zaka ce ma Allah sai ibn umar ke cewa radiyallahu anhu yace wallahi ana nufi ana yaki na fitina cikin al'umma wannan yaki wannan yaki na fitina a wancan zamanin da ke wannan mama ibn umar ibn salim na biyo kasar da cikin sabai suka ja da baya to wallahi sun fita yaki a isko su kai yanzu baka jihadi baka bayan wannan yace wallahi na yarda Allah subhanahu wataala gwanda Allah ya kama ni da kin jihadi fi sabilillah da ya kama ni akan zub da jinin musulmi ba haƙi ya da lahikin jihadi lahi na ko ce gwanda ɗaukar lahikin jihadi da lahikin zub da jinin musulmi kan shi ba kuma Allah mai jawa kamar ruwa duk abin da ka huto na huto kai talaka in kana ɗan uwa kishin addini ne a yau idan ka kilo 20 dama hagu a wannan gari za ka samu inda musulmi ne ba san me Allah ba balle magana manzon Allah ka je ga abin da kake da dama ba shi ba ba mushkila amma ka dama ka je ka yi da awa kudi gare ka in dama gare ka ka kira yan wasu na nan cikin jahilcin addini suna san addini musulmi ne ba su shiga kiristanci amma ba san addinin ba ka je ka taimaka a yi da'awa zuwa ga Allah a taimaka a kiraye su zuwa ga addinin Allah su san meye Allah na ce ku wallahi mun je wata kauye muna mu za mu kwana a hilin wazi da dare a kauye ga yan wamna kuma tare su wani ya zo muna hira da shi dare ya yi ta nuna kamar ganin kiyama ce ma da mai kiyama na ce idan an mutu ake tashi a yi sabi an mutu an binne ka ka tashi ta ba malam allah haka gadon wani zama haka ce wani gina ka da shi muka tafi ce ya yi haba ka mutum ka zama ƙasa a tare ka ta haba malam irin ne ka huran da a nan da makiyar da makara wani muna wa aka maganin zina ta ga da mata cikin jama'a ne wai ita da zina Allah haramta zina ha ta su ji suke su furabe ne ya sarki ta hana zina da sun gane kawo mutum in wa muna muke rinka wani al'ummar muna da dama ga kowa nan mu je mu ta da'awa zuwa ga Allah ka sha makan da shiga shuba eh an baka dama a rediyo ka yi a talibijin ka yi ka shiga mota ka kai daji ka tsamo yan wanka yan wanka mai muhimmanci ga adam kamar tafi don Allah wannan shi ne muke kira yan uwa matasa ku kula da abin da yake gabanmu muna da aiki jahilci ya mamaye al'ummar mu mu kula da tsayawa da karantar da al'umma wani su cikin duhun jahilci shine a gabanmu wannan wata kun gane magana ta biyu yan babu haɗari cikin al'umma irin rashin jagoranci wanda shugaba azzalimi da zama ba shugaba san da kana wanda zalimcin shugaba da zama ba shugaba kada jibe yan wan kudi wani abin da ya zo na abin corona ba kowa da ke lura akwai na fi saman al'ummanmu na yadda shugabanci malamai gaba ɗaya an zuba su duk a garin kurin ba malamai kurin gaba ɗaya an zuba su ina magana bale hatta bangaren waɗanda suke ba tare da ahlus sunna ba da anan abin yayi yawa anan abin yazo ma za mu ta gaba daya ƴan uwa duk da wannan jama'a wadda su fahimci sunna ba muna wadda su sunna al'umma mace tare muke da su amma irin wannan yadda jagoranci malamai sai wani kuskure a ce gaba dai babu kowa wallahi hadari ne gwanda a gyara a gyara kuskuren malaman a maido su kan hanya shi ya alkhairi da mustawaye illa shugaban bangaren malamai na san da akwai shuba da ta kawo haka wallahi nan da shekara 20 ta wuce sama da shekara 20 sama shekara 20 mun je wani zama a wurin taro da aka yi na wata babban ma'aikata ta abin likita zai rasu da zama ce lokacin ana daidai isa lokacin nan a wannan zama dama an saba yi sai an kare duka bayanai da ake yi akan abin polio ne sai cikin malamai sai wani ce to ku tsaya duk mun kare mun ji bayani to wani wannan project ce kudi ne ina kudin malamai sai shugaban ya ce a dama an ware kudin malamai sai na ce jama'a ya ce wallahi ku halaka kun ga wannan abin da ake yi a kiraye mu ɗaki a wani wuri na hukuma idan ana so al'umma ta karɓi wani magana ta yi aiki da ita ake kiranku don matsayinku ne a wajen al'umma sun amince da ku ba ku cutar da su na ce wallahi wallahi duk lokacin suka gano ana sa mu ɗaki a ba mu kuɗi wallahi mutuncinmu zai zube wallahi haka zama mutum zamani na ce ni a wata ce na yarda da bayanai da aka yi amma magana a ba mu kuɗi in dai gaskiya da kun yarda ku je kuma al'umma bayani amma da amsar kuɗi da kuke yi zai kama matsala kun ga hatta magana idi ni da wani gwamna za a je a samu matsala ta ba ruwa sai a ce sai an kawo kuɗi ha an waye gari wannan kudin ha a shiga radio ɗaya cikin malamai suka ce an zalunci wani kaza aka kawo miliyon kaza aka ni kaza aka bani kun gana abin ya kai kunnuwan almajirai ko wannan abin wani muke kullum muke magana idan aka ce in wa ba ruwa a garin nan ruwa na firefe ne kai ruwa na gwamna ne ruwan shugaban kasa ne kai kai matsuwa an haka hori amma yawa gari in ruwa ne babu ya ce hanga kuɗi wannan masala yan wata ka a yau duk abin da sai kudi ya gaba su yau haka shi rubutar ba wannan ko da ba kudin aka ba wannan sunan malamai ya ɓaci ta wannan kudi da ake amsa an amsa ba amsa ba shi ya kai ga wannan hali kiran mu ga malamai duk abin za a al'umma na addu'a ne addu'a ibada ce so da yawa wallahi tsoro kudin suke ya an ba su hukuma dole suke kudin abada bai cikin ka'ida a nijar babu wata kwanta za ka kara ta tama da mai babu a nijar babu kusan babu wata kwanta a nijar a bidijen nijar bidijen malamai na addu'a akwai idan wasu kudi za a ɗauko halin haram a sani ba dai a baku ba kudi ba da ka'ida babu ka'ida wallahi babu ka'ida babu kusan addu'a ta haka tsakani ga allah malamai mu kare mutunci duk abin shi al'umma na neman kare bala'i ne neman ruwan ne ku tsaya ku yi don allah kuma talakawa da za su gane don allah kuke amma ka waye gari komi kudi a kamun kudi to wallahi mutuncin yanda aka waye gari aka zura magana kowa to a gaban nan kuma mutuncin ku ba a yi tsoron ku da komi muna hatar ku mabiya ku gane kuskuren malamai bai dace a musu tawaye ba a nema su komo su kuma malaman su yi tsoron Allah da abin da ku yi dan Allah da kuɗi ba kan ma sa kuɗi gaskiya magana da ba kasuwa bace ba malami ba nan kasuwa bane ba na addu'a ba kasuwa addu'a Allah ai addini duk wanda mai da addu'a kasuwa shi ka matsala wanda shi ne fahimtarmu da kiranmu ga jama'a a samu shugaba ko azalimi ya yi lahiya da maganar rashin shugabanci ta iya kara zabe a ce ba malamai kowa banza ne wanda ka zabe cikin al'umma Allah mai doma kan hanya gaba daya kuma wannan bala'i Allah ɗauke mana shi gaba daya Allah ɗauke shi gaba daya insha Allah za mu tashi za mu ci gaba tafsir kamar da muka saba za mu tashi aya ta tara cikin surat isra surat isra aya ta tara insha Allah
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ɗan uwa wannan aya ta biyo ba bayanin ƙarshen karatunmu wanda ya huce nan da wata uku ba kwana uku mun yi bayani akan labari da Allah subhanahu wata'ala ya bamu na al'ummar bani isra'il na a cikin attaura an rubuta an ba da labari allah ba ta za ku yi ɓanna manya-manyan ɓanna a saman ƙasa so za ku shishigi a kan barin hanya a kan addinin allah kuma allah ya rage mutanen alkawali na cewa idan na harko ya zo za mu gama ku da cikin bayan arna ne kuma ku ne musamman wancan zamanin zai gama su da wasu arna cikin bayan shi masu bala'in ƙarfi su bi gida-gida suna muku ɗaya-ɗaya kuma alace wannan wakana wa'adan mafa'ula an riga an ƙari ya an yi ya ce zai sake maido muku da daula ya ba ku ni'ima ya kwa ku komi komi kuma idan ta biyun ta zo ita ma zai gama ku da wasu bayi su muku kace-kace su shiga masallacin ɗakin na Allah su muku ɗaya ɗaya mace wannan biyu aka ba ku labari wa in untum uduna in kun sake komawa kan shekantaka za mu komo da azabar an washe da ne bayani cikin hudu ba cewa duk da muni musulmi mu muke kan muke da littayi na Allah muke hanyar annabin da Allah ya aiko a ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu na tsammani shi kenan zaman ka musulmi mu musulmi ne shi kenan mun zama yan gatan Allah lamarin ba haka ne Allah subhanahu wata'ala yakan jarrabi mai imani don ya komo ya bar hanya wannan jama'a kama labari kan garewarsa ga Allah barin hanyar Allah watsi da addinin Allah shi ya kai Allah ya musu wannan bala'i darasi ne mu 'yan baya don za mu ga a yau inda duniya ta ma Allah ta waye kowa ba mai ganin Allah ya yi nashi da shi ne daidai amma kirista shugaban kiristan duniya ke wannan bayanin ya ce mushkilar duniya a yau wallaki hudu ya ce mutane an waye gari sun bar Allah wallahi shugaban kiristan duniya sai ya yi matsalar duniya a yau duniya kowa ya bar Allah ta shirki Allah bai da magana cikin cikin rayuwarku cikin kasuwarku cikin mu'amalaka kowa abin da ya ga damar zai kowa ba ka na yau ba to irin wannan shegantaka ta sa Allah ma wancan al'umma wannan bala'i suna musulmi a wancan zamani suna karama da wasu annabawa amma Allah ya ga masu da arne arne ba mu juse daga musu bala'i ɗaya ɗaya mai da ɗayansu bayi a taura aka ɗauke ta taɓace babu ita gaba ɗaya a taura kanta taɓace littafin sandukin musa suke tafiye da shi wajen abin yaƙi suna tabarukar suna sa shi a gaba suna samun nutsuwa aka ɗauke shi aka tafi da shi babu a taurai kuma allah ya mantar da su yan wa duniya an jima mai suke ta hausa an jima ana ruwa kan kasa na canyewa an jima haka aka yi wa kamar da suke mana gashi ruwa abin da ake yi yau shekara ka tun min da san kaza min da san kaza haka su ma suka yi ba abin kamar wasa can allah kun hitu da bala'i haka Allah ya musu kan wannan kangarewa a suka man Allah tsawon zamani ƙarshe a taurin taɓace babu komi mun karanta na ƙashen karatunmu ƙarshe ne da Allah subhanahu wata'ala ya so bai musiba ta biyu ya aiko da wani annabi da wani jagora ƙalu lokacin jalu da ku wanda a lokacin nan ne Allah subhanahu wata'ala don ya zamanto aya ga shugaban da ya sa musu na yaƙi ban su nemi a ba su shugaba wanda zai jagorance su wajen jihadi fi sabilillah su maido mutuncin su bayan yaji Allah ya ce ka aje a sa muku shugaba na yaƙi kasan yaƙi ka ce Allah ya za a yi mukasa zuwa yaƙi bayan an kashe ɗiyanmu an kashe mu an bautar da ɗiyanmu mai zai da mu yaƙi Allah Allah ya sa wani shugaba a cikin talu karshe dai suka ce wannan ya za a yi kamar wani talaka ɗan talakawa wanda ba kowa ba a cikinmu a ce zama shi ne shugaban Allah ba su suka nemi annabinsu ya zaɓa musu jagora Allah masu zaɓi Allah zaɓi ƙalu ƙarshe dai don taurin kansu he da Allah su fara abin da suke nema ce za alama ku gano wannan shi ne shugaba na gaskiya a taura da taɓace mu da sauran kayan musa a cikin sandukin wannan zai zo ku tare a tsakar jama'a tsakar hili tsakar rana za ku ga mala'iku sun zo a gaban kowa wannan a taura da ta ɓace da kayan na musa da wannan akwatin za a tsawo tsakar jama'a a meka a hannu wannan shugaba suna kallo kuma haka aka yi aka meka akwati a hannun talu tukun suka nuka zuwa jihadin fi sabilillah na meye bayan sun yi amsa kata-kata da haka yan uwa babban abu dai kullum mutum iya iya diba dabin abu mu halaka kan muka kudin shi kenan da ana shigantaka Allah ya kyale ba abin da zai su mu haka suka yi shuru kamar ba komi kamar ga Allah ya kyale mu shi kenan ba abin da zai wa Allah taimake mu kuma zuwa gare shi shine bayan wannan bayanai da Allah ya mana yace inna hadal qur'an yahdi lillati hi aqwa kunga wannan alkur'ani na Allah iya shirye suwa ga wanda ya imani da shi zuwa ga hanya mai kakkasa wadda ba kwana cikinta idan kun bi shi wai bashir mu'mini a lokaci guda alkur'ani iya ba da albishir da duk mai imani na kwarai da ya ce almumini kaka ka ɗauka kurin imanin ma kurin shi kenan ka ƙare don ka imani ya ce alladina ya amalu na salihat in suka yi imani kuma suna aiki nagari wa'annan ƙur'ani na musu bushara da cewa anna lahum ajaran kabira suna da lada sakamako mai girman gaske akwai abin da ya kai aljanna babu shine tukwicin duk wanda ya imani da ya aiki nagari Allah sama a cikin lafiya yace wa annan ladina wa annan ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima su kuma waɗanda suka butulce mu Allah ke suka kafirce mu Allah qur'ani na sanar da su wa annan ladina la yu'minuna bil akhirah waɗanda basu yi imani da rana ta ƙarshe ta hisabi a'tadna lahum azaban alima tini mun tattala musu mun shirya musu azaba mai tsantattuna an kare wuta tana nan tana jira kinan kowa sannan shi ga sakamakon masu imani allah samu alayarsu ga sakamakon mara imani allah kare mulki allah kare mulki daga cikinsu sai aya ta gaba ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
نعم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير Allah na cewa ɗan adam wani jinsi daga cikin jinsin mutane balle mara imani ko mara muna da tunani daga mutum iya addu'a ta sharri irin addu'a da yake ta neman alkhairi halin mutum ne duk da an samu ɓangaren kahurai kuma sai Allah wannan ƙur'anin har gaskiya ne kamar ruwan duwatsu na azaba na makwancin Allah gaskiya ne ka shirye da kuma ɗabi'a ta ɗan adam daga cikin hira Allah wajen kina ma Allah wajen na ma bai gaza ba Allah wajen na ma misali ko ɗanka Allah ɗin ma albarka abu kaɗan wani naka tsinuwa wata ruwaya wadda suna fi dawar maza na ke cewa la ta da'u ala anfusikum wala ala amwalikum an tuwafiku min Allah sa'at ijab da ta jibo la da ta jibo fiya kace ku yi hankali kan ku rika addu'a mummuna kan ko ga dukiyoku Allah wajen kudi na ma kudi na kudi na ba za ka zama sali dukiya ta kaza kaza kaza yace gudun ka yi addu'a ta dace da lokacin da Allah ke karba addu'a ya karba addu'a ka gama yawon kuma kaci ɗan adam misali yanzu yaro ne zai yi wani laifi maimakon in har addu'a za ka mishi ɓata ma da ya yi ci allah shirya da kai allah wani allah shirya da kai da kuɗa cikin al'adu balle irin larabawa na gwada sun yi wani abin ko a hira yaro shiga saka zai ce hajji kalla a fa kalla yaro shiga saka ce rika mamaki wata ke ce mata ma nina mamaki larabawa wai yawon ne shiga daga ce mai hadikan nan afakala ce wannan ɗabi'a ce mai kyau ta addini tarbiyya ce islamiyya yaro ne ya laihi da kuka mai addu'a Allah ɗaya ba Allah wadanka a ya haji Allah shi ne da kai Allah ya yi maka kinan uwaye a yi hanga wajen iya balle mata da gaugawa to ana gudun ta ce Allah ya tsine maka albarka ke da uwa ce kuma a yi katari da lokacin amsa addu'a amsa addu'a tsine mishi kuma ke ce wahala ko kai ne wahala a yi hankali mutum ya ko a wasa ka fasa addu'a muna kanka ya ce mutum ya ce wa kanan insanu ajula dan adam abu ne halitta ce mai gaugawa mutum nan da zuke ma mai soke a za a kare in addu'a ce yanzu addu'a bukata ta biya kamar shi ke biya bukata mana da na da mana shuru a a soke shi lokacin da aka yi ko da yaga abin kamar shi ke abin hannun shi an wata addu'a na gaba labarin mutum zai addu'a Allah subhanahu kai dai kai addu'a amsawa a hannun Allah take yakan yi a yanzu kai tsaye yakan yi gobe yakan yi ma Allah ya guje ma da wani bala'in zai tare ka wanda ya abin da ka roƙa yanzu misali ga wani ba za a yi zai na miliyan goma na miliyan goma zai tarauka ya ka na miliyan guda to zai da allah ba ka miliyan guda bala'in miliyan goma ya zo miliyan ta kasa maganin abin wane yi ka gwanda a kare maka bala'in miliyan goma da baka miliyan guda bala'in ya zo ta maganin shi kenan maganar kullum kai dai ka yi addu'a kamar ma'anar mutane shi kuma za na iya cewa abinda Allah na karba addu'ar bawa matuƙa bai gaugawa ba suka ce ya rasulullah ya ne gaugawa ya ce ni addu'ar shiru ma hanzu abin na yi shiru shi ke ka bata ka bata baya baro Allah ya ƙari da kai kakka yi haka nan kai je ka yi Allah shi da mai shi ya san me ya dace gare ka adam ɗabi'a ce ta shi da da na aya ƙari mutum zai zo daga wata ƙasa hutowa daga mota faɗi ya kare gaugawa hutowa ga mota mota tsaye an kare tun daga yanzu da magana a hutowa ga mota wajen gaugawa ya faɗo ya kare Allah ke yi mai Allah ta gaba
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
وجعلنا الليل والنهار آيتين هو أنا الله سبحانه وتعالى yana ambata wani wasu manya-manya daga cikin ayoyin shi don kullum wanda ya fahimci alkurani daga allah subhanahu wata'ala yana ambato mana wasu abu daga cikin halittun shi wasu ayoyi wanda mai hankali ya diba wannan abin ya lura da shi zai san girman wannan mahalicci wani gaya muku misali a aikace za ka gano sanin mai yin kaza mai yin kaza iya ba ka sanin girman shi mamu a yau mun yi sanin haka lamarin duniya yau misali wani zai na san imani ɗan nijar dubu da ya sami ɗaya a cikin dubu wanda ya ga amurka ko rasha amma da kana tsoron taɓa rasha an taɓo bala'i an taɓa amurka kana tsoron abin zai gama wani bala'i da amurka da amurka subhanallah da ya ka tsari amurka kurin ka samu labari tana da makami kaza da misir da miraj da waye emsaj wane ne gata nan jiragen yaƙi iri na bala'i da bom kaza bom kaza duk wannan abin gajin labari shi ta aka cusa maka tsoron amurka ba ka je maganta ba amma kana tsoro shugaban ka mata ba amurka ka san girmanta wanda ta ba da dala kaza ta ba ƙasa miliyar kaza ta rike ta sa ƙasa ambargo kaza kana ga abin da aka yi kenan mai kudi ce wannan ɗabi'a ɗan adam ce to shi ka zaka da muka zafi tsarin ƙur'ani Allah subhanahu ta'ala ya mana shine mahalicin kaza mahalicin sama da ƙasa da rana da wata da kai da kaza ganin wannan abin mai imani sai sa mu shigo da cin sanin girman wannan mahalicci sai mu san girman wannan mahalicci ɗanwa Allah ce mun sanya muku dare da rana ayoyi ne guda biyu kama da yanzu cikin dare duhun dare an ba da mutala ba ɗin miki nan da ɗan awa baya haske ba muke ciki kuma na ɗan awoyi gaba muna cikin haske ba mai gaya ma ga inda butan yake a duniya ko a san a ce ga inda butan inda ake tabawa inda ake legelan abin kuma tsari ne ta zalika taqdirul aziz al alim tsari wanda babu wani sabani babu kuskure daidai yake tafiya magadare magarana wa'annan alama ce ga mai hankali kamar da ta tabaraka da ya samsu تبارك الذي جعل في تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
Allah subhanahu wa ta'ala yana zuga kanshi yana yaban kanshi yace tabarakal ladhi ja'ala fis samaa'i buruja ya girmama ya ɗaukaka wanda ya sanya wa sama burujai hanyoyi hutudu wanda waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ya sanya ma sama hutula mai haske rana kenan wa qamaran munira da wata mai haska mai wannan aikin ya girmama ya ce wa huwa lazi ja'ala laila wa nahara khilfatan shine Allah wannan shine sanya muku dare da rana suna mai juna dare ya zo rana ta zo wannan yace liman arada an yadhakkar aw arada shukura duk mai neman wa'aztuwa idi wannan ayoyi mai neman gode ma Allah akwai aya cikin al'amarin dare da rana ita kula a ra'aitun in ja'ala Allah wa alaikum har samada ra'aytum in ja'ala Allah alaikum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un qul ayra qul kum قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون sababu min rahmat ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون na'am Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah ka tambaye mutane su baka labari yau inda Allah zai kaddara kullun haka za a zamana cikin duhun dare har tashin kiyama haka Allah kaddara man ilahun ghairullah yatikum bidiya wani abun bauta ne wanda ba Allah ba zai kai muku haske fa ku gani akwai wanda zan fita inda fitan yake ya ake yi duk duniya akwai mai iyawa wani kalubale ne ka tambaye su wani abun bauta ne wanda ba Allah ba idan Allah ce kullun duniya duhu za a yi dare za a yi wani abun bauta gare ku wanda zai kawo muku da haske shin afala tubsirun shin ab- tasma'un shin ba kwa ji afala tasma'un ba kwa jin abin da ake faɗi mutane tambaya ta biyu ce kul ara'aytu in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayrullah ya'tikum bilan taskunun fi kuma haka idan Allah kaddara ce kullun haske za a yi kullun rana ce har tashin kiyama yace ka tambaye su wani abun bauta ne wanda ya'tikum bilan taskunun fi waye zai ka muku dare ku samu nutsuwa kowa san nutsuwa an ce dare mu hutabawa ka huta ka yi barci ka huta kowa san yau ko da barci za ka yi a ilmancin man adam a cikin hutula wannan kwallo ka ba ta hutawa irin a cikin duhu haka Allah kadara dare lokacin hutu yace waye zai kawo muku dare don ku samu nutsuwa a ciki yace afala tubsirun shin ba kwa diba ayoyin Allah ku lura duka wanda ya kare Allah ce kurin wa min rahamati kurin abin yadda yake kenan wannan abin ba a hannun kowa ba yake yin daren ko rana abu ne a hannun shi shi ya so ya muku wannan ni'imomi ya ce wa min rahamati iya daga cikin kurin rahama ta Allah gare ku ja'ala lakum al-laila wan nahar shine cikin rahamar shi ya sanya muku dare da rana kuma kowanne da amfanin shi litaskunu fi don ku samu nutsuwa a cikin dare a rana wani tabtabu min fadalihi don ku je ku nemi fadala ta Allah a lokacin rana ƙarshe wa la'allakum tashkuru don ku zamanto masu godiya ga Allah Allah ta cikin masu godiya shine ci gaban karatunmu da yace waja'alna al-laila wan-nahar ayatayn mun sanya dare da rana ayoyi guda biyu yace fa mahauna ayatan layl waja'alna ayatan nahar mubsira yace sai muka shahe aya da muka maku labari ta dare sai muka shahe dare ya zamanto cikin duhu muka sanya ayar rana ita kuma a gani fau wannan wasu daga cikin magabata na cewa asali wata shi ma iya da haske irin na rana sai aka shahe hasken shi sai aka samu duhu shi ne fa mahauna amma nan shokarin cikin littafin cikin tafsirin shi tsar kadir iya cewa gaskiyar ma iyaka magana tafsiri wanda yake daidai zahirin aya cewa maganar cewa wai wata ne aka shahe da shi ma kamar rana ne magana ba haka bace abinda yake magana Allah nan shahewa asalin al'amarin daman haka yake an sanya lokaci guda an shaye haske a cikin shi lokacin dare kenan ba a gani lokacin duhu ne kuma yi muku rana don ku ga kawai ku ga haske kure shi ne abin da yake cikin ayar ayoyi ne guda biyu dare da rana wannan duhu wannan kuma haske ya ce mubsira ce litabtagu fatana min rabbikum alisam kuna rana haske don ku je neman fadala daga ubangiji wali ta'alamu adadin sinin wa isam don ku san adadin shekaru kuma wali ta'alamu isaba don ku san lissafi na imam shukari na cewa me bambancin adad da maganar isab da a hausa ake lissafi ce asalin adad adad abin da yake irin abin gashi misali abu kaza ne a kawo irin shi da dama a gama ya ce adad kenan an ƙididdiga yawansu alhisab ya ce misali a cikin abu guda a cikin shi za a raba kaza kashi kaza ya kawo misalin shekara za ka ce shekaru kaka yin shekara tukumci amma ka ce kaga a shekara akwai kwanaki akwai watanni maganar sati dai a rarraba ko to shi da takaice dukkan nau'in lissayi ta hanyar dare da rana kuke gane ai al'akai kaza yau shekara kaza an samu shekara daga adadin wasu kwanaki da watanni kenan wannan dalilin wannan ni'ima muke gane lokaci zuwa lokaci shekara da alkawali a yaran da za a zama wannan ni'imomi ne a cikin abin da ake samu daga cikin lokacin dare da rana yace wa kullan yace wa kullu shay'in fassalnahu tafsila komai mai daki daki duk abin da kuke bukata na addini Allah ya bayani dalla dalla dan ku gano Allah ta mike mu ci gaba man hitada a kullu insan wa kullu insan alzamnahu ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
يرزقكم أنواع قرآن كريم yanzu bayan wa'annan ayoyi na Allah don musan girman Allah ta wannan hanyoyi ayoyi ne manya-manya da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu diba ayar da take cikin wa'in na ababe guda dare da rana yanzu kuma sai aka ɗauki mu labari kuma ya koma hilin kiyama ga mu yanzu a hilin kiyama ya ce wa kullu insan wa kullu insan dukkan mutum alzamnahu ta'irahu fi unqi za a gama ka da abin da ka aikata shi shi al-ta'ir abin da ka aikata a wuyanka na ka magana za magana wuya ba da ta wata laya ce za a rataya maka ba ka zo a rataya nan duk abin da ake cewa abin da kina ta abin da yake bai rabuwa tare da alzamanahu za ka zo da sakamakon aikinka kowa za ka zo da takardun aikinka duk da wannan takardu a wata sura ko wata aya Allah ya ba mu labarin ba kai za ka zo ba kai ɗaya da mala'ika wanda yake rasu musabakin ka anan duniya akwai mala'ika wanda shi ne wakilinka zai zo da kai a hailin kiyama وجاءت كل نفس معها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
karanta su ayoyin karanta su ayoyin jaka وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
yan uwa a takaice mutum ya koma cikin kafin na gazai ga wani sauran wannan bayani abin da muke so mu kawo kurin cewa wakilin ka zai zo ce hada ma ladayya atid kenan akwai mala'ika na musamman wanda zai zo da takardunka a nan duniya duk abin da kai bayan Allah ya rubuta komai ta komai shi zai zo zai zo- zai zo da dosan ka gina kiyama zai zo da takardunka na sakamakon aikinka zai ce hada ma ladai atid Allah ni ga aiki na ga abin da ke waje na duk da sanar da dosan mutum gaba daya haka zai zo da takardunka Allah ni ga nawa eh o di alkitab fatal mujrimina mushfiqina mimma fihi ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
Allah ya ce wawudi alkitab an zo an ajiye takardu na sakamakon aiki fatar almujirami na mushfiqi na min mafi za ka ga miyagun mutane suna cikin tashin hankali suna tsoron min mafi abinda ke cikin littafinsu wa ya ƙulun mali hadal kitab la yi gadiru sahiratan wa la kabiratan illa asaha me yasa mutane komi he an rubuta ba da karami da babba komi he an rubuta nan me yace wa wajadu ma'amilu hadira saboda mun sake wannan maganar ya da duk abin da ya shirka a duniya gashi nan wannan shine masala kin zaka zo duk abin ba ƙari ba rage abin da kai ne gashi nan kan baka ya guje mishi Allah ce wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura zai zo gobe kiyama kana hutawa daga kabari gobe kiyama ga littayin ka na binka kuma za a zo a bude eh yawma tubda sara'i ranar mai ranar tonan sirri ranar tonan tonan asiri duk abin da ka aikata an ta kiyama za a tashi da rayuwa ta hakika kowa in kiyama za ka tashi da rayuwa ta hakika ba don na duniya da na gaskiya da na ƙarya wane ne kowa ɗaya ne ba mu gane kowa sai Allah kura amma can kowa munafiki gashi nan da tuza ta munafici kawuri da tashi mai iman haka za ka tashi can wani ya kanta mana aya kowace za ta zo ma'a sa'ikon wa shahid dan su hilin kiyama mala'ika guda na raka ka na kirki ne na maza ne ina kora ka ina tunkuɗa ka kuma iya ma shaida wani mutane mutumin kirki bawan Allah mai kiyamun da bawan Allah mai imani in dan giya ne iya ma kirari dan giya wani dan giya ne su ne mashayin giya a gari in mazinaci ne wannan mazinaci ne ga mutum haka ya ta maka an kai na kwarai ne ma kiyamun da mai kaza haka za a ta maka za ka ta gobe kiyama ɗaya na raka ka ɗaya na ma shaida kenan shi kiyama za a tashi kowa yanzu ba wani kowa da rayuwa ta hakika a ce yamma tubu da sara'in za a yi rayuwa ta hakika ce kowa kowa san kowa ka san wannan munafiki ne ka san wannan kware ne haka za a tashi Allah kada mu cikin masu imani yace kenan zai tashi daga kiyama littafin shi tare da shi an bude komi za ce iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba saboda bala'in gaddama dan adam to ga littafin karanta da kanka bayan karanta maka ba ka ce amma fata ko ba daidai bane ko an tsallake karanta da kanka kuma anan babu wani letire ko in letire ba wani ummi anan kowa ya karanta ba wani kowa ya kuma makaranta ba kariya eh ko ba ka yi ba makaranta ka iya karantawa eh kowa anan ya yi karatu ya yi rubutu ya karanta ta ce in ƙara kitabaka karanta littafinka da kanka eh kafa bi nafsika liyawma alayka hasiba zaka ma kanka sheda kai zaka zaka da aiki nashinka da kanka ka tabbatar da hujja a kanka balle kai gardama madidda haka balayin dan adam ya ce a'a in shi duke da ba hamal akun ce da ba hamal akun cikin sai musulmi manzala ya ce wa dan adam saboda gardama dan adam ga mala'iku sun zo da takardu sun yi sheda kasa ta sheda da ce Allah ne bai da ba ba haka bane Allah zai tambaya to kai yanzu me kake so maka shaida Allah gangan jikina ni Allah sai rai baki shi munafiki da arihi shi a sa gaba ta yi magana ka je wani wuri babu gaba ka ko je wani wuri babu hatarka to gobe kiyama karshen dan adam da zai dangana shaida ta kawa ta ce da ni aka je wuri kaza har ne ce ni na buga ko ni na doki haka za su ga kansu اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون lokaci ya yi nisa amma ayat da ya kawo Allah ce a yau za mu rihe bakin bakin za a ne munawuki mai ƙarya ya ce hannu da ƙawa za su yi magana za su maka shaida da abin da ka yi ga abin da ka yi in ba magana gargama yanwa Allah kai mu cikin masu imani Allah kare imanin Allah tabbatar da mu akan imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله زهارة بلوغ مرام ثلاثة من زوا موتى لربا من زوا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
akwai wa'azi akwai wa'azi na malam buhari talata a wajen kadar lawali arra gidan su isa ba na yana wannan sanarwa ce kuma cikin sanarwa ba
ne gidan suwa ha eh wajen wani ta unguwa ce
kadar lawali arra har talata to akwai sanarwa rata a gobe da su